إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساتي دي قباتا من ساعة كان حديثنا عبد الله بن كعب بن مالك كما من سيومنا إشرين كو إشرين دقيقة وترجب miladiya na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya. قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قاعد كعب رضي الله عنه من بنيه حتى عمي وانا حديثي حديث عبد الله بن كعب بن مالك ني Kabu ɗan Malik ya kasance wanda yake jagorar Kabu bin Malik wanda ya makabce ɗaya daga cikin ɗiyan shi ne. Kala ya ce, Sami'atu Kabu bin Malik yi haddif bi hadithin hina ta kallafa a Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullahi yake cewa, na ji mahaifina ka'ab da malik iya zantar da wani hadisi lokacin da ya toge gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuk a yakin tabuka kenan ka'ab da malik lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shela a tahi a huto a tahi yakin tabuk كعب بن مالك بيبي منزع الله صلى الله عليه وسلم قال كعب كعب بن مالك بعد labari tarihin kasancewar rishin bin shi ga wannan yaƙi kuma da takaicin da ya samu bayan wannan rishin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala lam atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati tabuk bin taɓa togewa ba gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin wani yaƙi ko so ɗaya a cikin yaƙoƙin da ya yi kuma bayan yaƙin tabuk ghaira anni kan takhallaftu fi gazwat badar sabanin cewa na toge a yaƙin badar kenan yaƙin badar ma ba a yi tare da ni ba walam yu'aqib ahadan takallafa an mazala sallallahu alaihi wasallama bai zargi wa mutum daya a lokacin da suka toge a riyakin badar kenan wanda ba su tahi ba yakin badar mazala sallallahu alaihi wasallama bai zarge su ba da damme ba su tahi ba kenan bayya lissafa cewa wannan na daga cikin laifi domin mazala sallallahu alaihi wasallama bai lissafa shi ba cikin laifi إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مزال صلى الله الحمد لله مزال صلى الله عليه وسلم يا هتني والمسلمون تارد مسلمي يريدون في عير عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لما زال صلى الله عليه وسلم يا هتد تارد مسلمي suna nihin falkarwa fatakai na ƙuraishi iyar fatakai wanda suke ɗauke da kayan kasuwa kenan a nan musulmi sun so su sha fansa game da zaluncin da ƙuraishawa suka musu lokacin da suka yi hijira domin sun koro su sun hudo sun huto daga makka ba dukkan dukiyar da suke tare da ita suka baro su da iyalansu da dukiyoyinsu suka tsere da rayukansu to a lokacin da Allah ya ba musulmi dama sai suka so su ɗauki fansa a kan su tarye wannan kasuwanci na ƙuraishawa sai dai kuma Allah maɗaukaki sai ya haɗa tsakaninsu da mikiya a kan yaƙi a kan abin da ba a yi tanadi ba ba yi alkawalin yaƙi ba yaƙin kawai kwatsam ne ya zo shi yasa ka'abu yake cewa ala ghairi mai adin ba wai abu ne wanda aka yi shirin shi aka yi alkawali za a je a ta yaƙi ba wala kad shahidutu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba kuma tabbat na halarci dare na lailatul aqba daren yarjejeniya a wuri wanda aka yi ana ce mai aqaba tare da manzala sallallahu alaihi wasallam tawafaqna ala islam mun dawo alƙawali min yarjejeniya akan musulunci ma uhibbu anna li biha mashhad badr wanda bin yisu ba a maimakon ta kama a ce in halarci yakin badar ni a wuri na akabatul kubra ta himin a ce na halarci yakin badar wa in kana badrun azkar fil nas minha yadda cewa mutane sun yi tuna yakin badar da wannan akaba da aka yi wa kana min khabari hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na daga labari na lokacin da na toge game da bin maza Allah sallallahu alaihi wasallama fi gazwati tabuk a yakin tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aysar minni hina takhallaftu an fi tilka al-ghazwa yace bin kasance ba ko so daya mafi ƙarfi da mafi dama yalwa na a lokacin da aka yi wannan yaƙi na tabuk Allah maɗaukaki ya ba ni ƙarhi ina da ƙarhi sannan kuma ina da yalwa aisar ina da dukiya a lokacin da na toge a wannan yaƙi wallahi ma jama'atu qablaha rahilataini qattun hatta jama'tuha fi tilka al-ghazwa yace ina rantsuwa da Allah ban taba ba mallaka abun hawa guda biyu har sai da na mallake shi a wannan yaƙi lokacin nan lokaci ne na talauci ba kowa ba yake mallake da abin da zai hau a ta yaƙi shi sa wani lokaci sabai za su yi ƙayin kuka a kan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama bai ba bai samu ba abin da zai ba su na hawa wanda za su ta yaƙi tare da shi amma shi a wannan lokaci ya mallaki abin hawa guda biyu walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha kuma mazala sallallahu alaihi sallama bai kasance ba iya sanya yi wani yaƙi face sai ya yi tauriya shi ne kama abinda za ka so ka ta yi gabas za ka ta yi makka baka so ka kwatanta wa mutum makka za ka ta yi sai ka ce na zan ta yi gabas zan yi wajen gabas idan kai baka gaya mashi ba ga inda za ka ta yi kuma ba karya kai ba gabas ka ce za ka yi kuma ka yi gabas sai dai bai san ba ina ne ba gabas ce gabas ya makace za ka ko abin da ya kama da haka zala sallallahu alaihi wasallama ya saba in zai kai yaƙi kai falma wa mikiya yaƙi kafirai domin asiri ne na yaƙi mai in zai yi gabas sai yi yamma domin kan ma munafukai su ji labari su yi su gaya wa makiya a wannan lokaci kuma sai karkata baya gaya masu ga inda za a ta yi sai zamanto mazala sallallahu alaihi wasallama babu wani yaki da za a yi face sai ya yi tauriya ya kwatanta ya ba wawa ruwa ake cewa hatta kanat tilkal ghazwa fa ghazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da wannan yaki da mazala sallallahu alaihi wasallam ya yake shi fi harbin shadid a cikin zahi mai tsanani wastaqbala safaran ba'idan kuma ya fuskanci bulaguro mai tsawo domin daga madina zuwa tabuk ba karamin bulaguro bane wa mafazan da mahalaka wuri wanda ya zamanto sahara inda ana tamanin halaka saboda kishirwa ko namomin daji sai a ci mai mafaz mai babin tafa'un fata na jiri na kwarai in ba haka ba wani wuri na halaka su wanda ke da ana tamanin halaka shine mafaz wastaqbala adadan kabiran mazala sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci adadi mai yawa adadin mutane na mai yawa fajallan lil musulmi na amurahu sai ya gaya wa musulmi al'amuransu cewa ba yaƙi za mu tafi na tabuk kina a wannan yaƙin tabuku biyi ba tauriya ƙarara ya fito ya gaya wa mutane ga inda za mu tafi liya ta'ahabu uku batan غزوهم دومن سي تاندي تاندين ياكن فاخبرهم بوجههم الذي يريد يا باس labarin da fuskar su inda za su tahi inda yake so a tahi wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathirun musulmi suna da yawa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yajma'uhum kitabun hafiz kuma babu wani babban littafi wanda zai iya kumsa adadinsu ko da ana rubutawa shi ne malai kala hafiz yuridu bi zalika diwan ana nihin diwani rijistar wanda ake rubuta sunayen mayaka wani da wani wani dan wani wani dan wani wani dan wani ayi wannan rijistar ayi a rubuta suna listi ta mayaka wanda ko da dai ganima ko na abu ya samu an san dai da tare da wani aka yi kaza qala ka'ab ka'ab dan malik yace fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfi bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah babu wani ya karanta da wuya ka samu wani mutum wanda yake san ya ɓoye kai ya tahi wannan yaƙi ya zamanto ya ɓace baya tare cikin mutane ba ce sai ya tabbata cewa wannan abu iya iya ɓoyuwa in dai ba wani wahayi ba ya zo daga Allah maɗaukaki ce wani bai tahi ba saboda adadin mutane saboda yawan mutane na yawan mutane yake sanyawa habba a iya ganewa wani ba tare da shi ake قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى طابت الثمار حين طابت الثمار وزال صلى الله عليه وسلم يا ياكي يا ياكن تبوك ألوكة دعاء إتاجي سكننا سكي دادي والظلال إنوى تيسني فأنا إليها أصعر ni kuma a yi zuwa wa'annan abubuwa ne na karkata a wannan lokaci. fataja haza rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ma'ahu mazala sallallahu alaihi wasallama da musulmi tare da shi suka yi shirin yaki wata fitu agdu likai a taja haza ma'a na zabura na tahi domin nema in yi shiri tare da shi fa arji'u walam aqdi shay'an sai in komo ba abin da nake iya ba ba na iya shirya komi wa qulu fi nafsi sai in ce a cikin raina ana qadirun ala zalika idza aradtu ni wa mai iko ne absa shiri in yi shiri in tahi wannan yaki idan na so falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas aljidd wannan kokonto bai zar bai huce ba iya zarcewa da ni har sai da mutane suka yi ƙoƙari suka yi shiri suka ta yi. Fa'asba ha Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama gadiyan wal musulmi na ma'a, manzala sallallahu alaihi wasallam ya waye gari na tahi ya tahi ta- tare da musulmi musulmi suna tare da shi walam aqdi min jihadi shay'an ni dai har yanzu ban kare shirye shirye na ba thumma gadawtu faraja'tu hallau na zabura hallau na komo walam aqdi shay'an hallau ba abin da na shirya falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratu wa tafaratu al-ghazw yace al'amarin nan bai gushe ba ya zarce da ni har sai da mayaka suka yi nisa suka yi gaugawa tafarata alghaz sun yi sun wuce sun rigai sun tahi fa hamamtu an artahila fa udrikahu sai na yi niyya in dar masirdi na in tahi in riske su fa ya laitani fa'altu ka bi tsammani ke cewa ina kai tona ma ina ma duk da a haka nan an tahi an bar ni ina ma an ce na tahi na bi suna da suke su kuma lam yi kaddar zalika ne ike cewa Allah bai kaddara mu wannan tahiya ba fakuntu idza kharajtu fi nas bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mayaka sun tahi sai kasance idan na huto cikin mutane بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزلني wannan na bakantar min rai anni la ara li uswata sai zaman to ba ni da wani aboki wanda zai ɗebe min kauna zai ɗebe min kewa ba ni da abokin zama wanda za mu zamna tare da shi wanda yake da matsayi irin nau ga ƙarfi ga dukiya ga lahiya illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq sai da mutumin da ya zamanto an san shi ko ya dirmeya cikin munafiki kowa ya san wani munafiki ne ana munana mai zaton munafiki aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min du'afa ko kuma dai mutumin da na daga cikin wa'anda Allah madaukaki yawa uzuri na masu rauni wanda ba su da lahiya da mata da yara kanana walam yadhkurni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha tabuk wazala sallallahu alaihi wasallam bai tuna da ni ba har sai da yaje tabuk fa qala wa huwa jalisun fil qawm bi tabuk wazala sallallahu alaihi wasallam iya zamna cikin mutane a tabuka yace ma fa'ala ka'b bin malik ina ka'ab bin maliki me ya aikata wa qala rajul min bani salama sai wani mutum wani sahabi daga cikin bani salama yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habasahu burdahu bargunan shi guda biyu masu kyau sun tarye shi wa nazaru fi iftaihi kuma da kallon kuibun shi guda biyu gehen shi guda biyu umar it daga kai abin da ya zo cinya gehe inan saboda kyawun jikin shi duba nan ya duba nan faƙala lahu mu'ad bin jabalin radiyallahu an mu'ad ɗan jabal lokacin da ya ji wannan mutum ya faɗi wannan magana ga ka'ab bin malik sai ce mishi bi isa makulta tir allah wadai da abin da ka faɗi inan nan mai mu'azu dan jabal yaso ya kare mumini wanda ya san shi bai san shi da munafiki kuma ya faɗi mutum wannan ya faɗi abin da shi tamani ne ba bai gani yayi tabbat ba maimakon ya mai kyakkyawan zato sai muna na mai zato shi kuma haka ya kamata idan ka ga abin da an tozartar da mumini ka kare haƙƙin shi قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ma alimna alaihi illa khairan mu'adh dan jabal yake cewa na rantsa da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san ba wani abu game da Ka'ab bin Malik sai alkhairi fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kale fa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubiyaddan yazulu bihi sarabu a yau suna cikin wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum fari mubiyaddan wanda yake kalkali yazulu bihi sarabu kalkal kawarceciya ko ruwan aljannu na gusar da shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce kun ya aba haisama ka kasance aba haisama fa'ida huwa abu haisama al'ansari kwatsam sai ga kuma shi ne abu haisama al'ansari ne radiyallahu anhu wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamrin hina lamazahu al-munafiqun shine wanda ya yi sadaka da sa'i na dabino lokacin da munafukai suka yi kasarge shi lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya ba da duke shi gaba daya umar radiyallahu anhu ya ba da rabin dukiya masu zaba dukiya suna zuba da yawa sai suka ce ai wannan ba abin da suka so kawai riye suka yi suna so a gani ne shi kuma ya zo da sa'in shi ne suka ce to me allah zai da wani sa'in ka da dabino shi ne Allah maɗaukaki ya zarge su a kan da mazaunin munafiku na kala ka'ab falamma balagani anna rasulallah sallallahu alaihi sallama kad tawajjaha qafilan min tabuk hadarani bathi ka'ab dan maliki yake cewa lokacin da labari ya zo mun cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fuskanto iya mai tahuwa daga yakin tabuk hadarani bathi sai bakin ciki na ya halarto min fatafiqtu atadhakkaru al-kadhiba sai na sanya ina ta tunanin ƙarya wace irin ƙarya zan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qulu in ce bima akhruju min sakhatihi da menene me zan yi in huta daga cikin hucin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadan gobe ina gamu da shi واستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي kowanne ma'abucin hankali sai na nemi taimakon shi ina mufta daga kushin maza Allah sallallahu alaihi wasallam me zan ce mishi falamma qila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadaman qadiman zaha anni al-batil lokacin da aka ce mun cewa mazala sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba ga isowa wannan dukkan abin da yake cikin kwalwata na dubaru sai gushe da gare ni hatta araftu anni lam anju minhu bi shay'in abadan har sai da na san cewa ba abin da zan iya tsira da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ajma'atu sidqo sai na tattara gaskiya shi gaskiya ta in mai akan cewa zan gaya mai dukkan abin da ya kasance wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman mazala sallallahu alaihi wasallam ya waye gari ya zo ya halatta wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atayn mazala sallallahu alaihi wasallam na daga sunnar shi idan ya zo daga bulaguro bai ya shiga gida sai ya fara da masallaci ya shiga masallaci ya raka a guda biyu sun majalar salinas sannan kuma ya zamna ga mutane ya saurari mutane falamma fa'ala zalika lokacin da ya aikata wannan ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilai sai ga wa'anda suka toge bisu bi shi ba yaƙi suna kowa iya kawo uzurin shi iya kawo manzala sallallahu alaihi wasallam uzurin shi iya gaya mashi wa yahlifuna la yahlifuna lahu kuma suna mushi rantsuwa akan wannan togewa da suke ga uzurin su ga uzurin su wa kanu bid'an wa 80 rajulan sun kasance mutum 80 da yan kai ne فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى وزال صلى الله عليه وسلم يرد يكرب أبن سكفدي كرر ya musu mubaya'a ya nema musu gafara kuma ya wakkalar da abin da yake cikin zukatansu ya zuwa ga Allah maɗauki domin shi ne masanin abin da yake zukata hatta jitu nema turki na ya zo sai da na zo falamma sallamtu tabassama nan salamtu ya sashi ku sallamtu ne lokacin da na yi wa manzala sallallahu alaihi sallama sallama tabassama tabassumin mugdib ya yi mulmushin dariya mulmushin dariya na mai hushi a sa akwai mulmushin dariya ma iri-iri aka yi mulmushin dariya an san murna ne akwai kuma mulmushin dariyar da aka yi kai da kanka kasan ba ba mulmushin dariya ba ne sun makala sannan ya ce ta'al zo nan فجئت amshi hatta jalastu bayna yadayhi na tashi ina tahowa har sai da na zamna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala li sai ce min ma khallafaka menene ya tukar da kai alam takun qad ibta'ta zahrak ashe yanzu ba ka sayi ba abun hawanka zahrak nan ba gadon baya ba na abin hawa ƙala ƙuntu sai ce na ce ya rasulallah ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam inni wallahi lau jalastu inda gairik min ahalin duniya lara'aitu anni sa'akhruj min sakhatihi bi udhrin yace na rantsi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ina rantsuwa da Allah da dai a ce zan zamna wajen wani ba kai ba wani mutum a duniya to da na huta daga hushin shi da uzurin da zan bada yana ina da dubarar da zan yi in kubutar da kai da laqad utitu jadalan an bani jayayya iya magana na san abin da zan faɗi ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حدث حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسقطك علي yace ina rantsuwa da Allah na riga na san cewa a yau idan na zantar da kai da wani zanci na ƙarya wanda za ka yarda da shi daga gare ni zai yi saura giris Allah maɗaukaki ya fusatar da kai da ni a kan ya fusatar da kai a kaina wa yi na haddattuka haditha sidikin idan kuma na zantar da kai zanci na gaskiya ta shido alayya fihi za ka samu wata damuwa a kaina a cikin wannan za ka garshin kyautawa ta inni la'arju fihi uqballah azza wajal kuma ni ina neman kyakkyawan ƙarshen wajen Allah akan shi wallahi ma kana li min uzri ni dai wallahi ba da wani uzrin da ya hana ni zuwa yaki wannan mutum 80 da yan kai wanda suka nemi uzuri suka kawo mazala sallallahu alaihi wasallam uzuri ya yarda da uzurin ya mun nema musu gafara kabu dan malaka ce ne dai ban da uzuri wallahi ma kana li min uzuri wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anka yace wallahi ina rantsuwa da Allah in kasance ba mafi karhi ko su daya da mafi samun dama a wannan game da ni a lokacin da na tuge game da kai kan kacewa bin bi ka ba wannan yaki qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da mun sha Allah su ƙara tabbata da shi ce amma hadha faqad sadaqa shi dai wannan yayi gaskiya fa qum hatta yaqdi Allah fik tashi ka tahi har sai lokacin da Allah madaukaki ya hukunci akan ka hukuncin da ya hau kanka Allah maɗaukaki zai bayanin shi. Wasara rijalun min bani salama fa'atabuni sai zamanto wasu mutane mazaje daga cikin Banu Salama suka suna zargi na faqalu sai suka ce wallahi ma alimnaka az aznabta dhanban qabla hadha suka ce wallahi ba mu taba sanin ka ba ka aikata wani zunubi gabanin wannan zunubi لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلقون كا كاسا كاو أزري da irin uzurran da masu neman uzuri suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka toge musu bishiya ke ba faqad kana kafiyaka zambuk to ho zunubinka ya ishe ka فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كنا neman gafaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare ka ya ishe ka ina ma uzuri ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ma gafara qala kab dan malik yace wallahi ma zalu yu'annibunani hatta أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي بس غشي با سنا زرجينا سنا قرا من حسي da naso in koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in karetar da kaina kuma qultu lahum sanan nace musu halaqiya hadha minni ma'i min ahadi akwai wanda ya samu irin abin da ya same ni na togewa kuma ya zo ya faɗi gaskiya ƙalu murarat bin rabi' al'amri wa hilal bin umayya al-waqifi suka ce ai akwai murara ɗan rabi' sana akwai hilal bin umayya su ma kwatamcin abin da kai haka suka yi ƙala fa zakaru li rajulaini salihaini sai suka ambata mun mutane guda biyu nagartattu wanda na san suna da nagarta kad shahida badran fihi ma uswa yace sun rage sun yi halarci yakin badar su kuma Allah madaukaki ya gafartawa dukkan sahabban da suka je yakin badar kuma jagorori ne akwai jagoranci a cikin tare da su qala fa madaitu hina zakaruhu mali sai nazarci da ya tahiya ta lokacin da suka ambata mun wa'annan mutane ina ga lokaci yayi muna yin tsayawa a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu ci gaba da shi subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik